الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا درن إشرين دهدو با وطن محرم إجراء دبو ديدة دريه دا أربعين دا شدا ياي ديدة ranar 29 ga watan bakwai miladiya 2024 alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya sadar da mu shi abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul saba tun daga farkon surar allah ya ba mu iko mun zo aya na goma sha uku yau za mu tashi aya na sha hudu zuwa abin da allah ya so in uwa masu girma kan mu manta jiya mun taɓo bayani akan fadla da Allah ya ma annabi Dawud alaihissalatu wassalam Allah ya sa duwatsu suna maimaita tasbihi tare da shi kuma da tsuntsaye da kuma Allah ya sire masa ƙarfi ya zamo masa kamar auduga sai muka fara bayani akan kisar annabi Sulaiman annabi Sulaiman annabin Allah ne ɗa ne ga annabi Dawud ya gaji mulki ko ya fara tafiyar da harkar mulki tun yana ɗan shekara goma sha uku kenan ya daɗe akan mulki tun bai kai shekara ashirin bai fara gina wannan masallaci baitul maqdis kamar yadda muka ji Allah ya hore masa aljanu yana sa su aiki su ne masa biyayya wanda kuma yake masa biyayya daga cikin aljanu to Allah zai sa mala'iku su ɗauki mataki a kansa domin ji daga cikin aikin da mala'iku shaidanu suke yi mawa suke yi ma annabi Suleiman suna yi masa gine-ginen masallatai da sauran wuraren ibada sannan annabi Suleiman yana sa wa'innan shaidanun su zamanto suna mai abin da ya shafi abubuwan da ake yin dafe-dafe da su da kuma wuraren da ake saka abinci da abubuwan da ya yi kama da wannan to sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bayyana mana wasu abubuwa da suka faru wanda masu imani yana ƙara sa su dawo ga Allah cewa duk matsayin da ka samu za a waye gari dai al'amari ya koma ga Allah Annabi Suleiman kamar yadda malaman tarihi suke ba da labari ya yi shekaru hamsin da uku shekaru hamsin da uku duka wa'inda abubuwa ya yi su kaga ko wani za ka ga kai shekara hamsin da uku har yanzu zai bai san abin da ya fara yi a duniya ba inda dai zai mutu bai san abin da ya ba in ka cire shekara goma sha uku cikin hamsin da uku shekara nawa za su sauri su yi yana mulki a duniya don ma fa ya mulki duniya saboda Allah yake bada mulki ya bada mulki gare shi yana ɗaya daga cikin musulmi biyu da suka mulki duniya gabaki ɗaya hatta annabi Suleiman shi dai ba irin nashi dan ya roki Allah ya bashi mulkin da bai dace da wani ba a bayansa Allah kuma ya bashi manzo Allah ya bamu labari shi ma ya so ya nuna matsayi da Allah ya bashi ya ce amma dan uwansa annabi Suleiman ya roki Allah wannan matsayi dan haka babu komai an yi masa wannan alfarma shi ne Allah ya ce falamma ƙwadaina alaihil mot yayin da muka hukunta masa mutuwa shiwa shi annabi Suleiman ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard babu abun da ya nuna musu mutuwar annabi Suleiman sai dai dabban ƙasa shine gara ita ce ta nuna musu cewa ya mutu ta min sa'ata tana cin sandarsa da ta gama cinye sanda shine sai ya faɗi falamma kharra yayin da annabi suleiman ya faɗi ƙasa ta bayyana tiljinnu sai aljannu suka gane cewa ba su san gaibe ba shine ta bayyana tiljinnu allau kanu ya alamuna gaiba da sun kasance sun san ilimin gaibi ma labithu fil azabil muhin da ba su kasance a cikin azaba na wulakanci ko kuma ya zamto falamma kharra yayin da annabi suleiman ya fadi kasa ta bayyana tiljinnu sai ya bayyana ma mutane cewa su dai aljannu ba su san gaibi ba laukanu ya alamuna na gaiba da aljannu sun san gaibi ma labisu fil azabil muhin da ba zauna cikin azaba na wulakanci ba yaya labarin yake kamar yadda malaman tarihi suka bayar ce annabi suleiman ya kasance sai ya shiga cikin masallacin shi ana shiga mai da abinci da kayayyakin bukatu in ya shiga da su wani lokaci sai ya shiga wata guda yana ibada ga Allah akwai lokacin da sai ya shekara kafin ya fito to dama ya saba yana shiga to lokacin da ya shiga dama daga cikin ɗabi'un annabi Suleiman duk sadda ya ga wani tsiro ya ga itanya sai ya tambaye ta ke mi sunanki ta ce suna na kalgo ko suna na taramna to menene amfaninki to sai ta bayyana mai amfaninta sai a dasa wannan bishiya idan kuma magani na take yi sai ya sa a rubuta bishiya mai suna kaza ga kamanninta tana magani iri kaza idan kuna da matsala iri kaza ku nemi ta aka yi to sai wata bishiya ta hito da annabi Suleiman ya kanta ya ce mata ke yaya sunanki sai ta ce sunan ta khariba khariba ma'ana mai rusarwa ya ce a ban gane ma'anar ba me kike nufi ne ta ce ai ita zazo ne don ta rusa wannan masallaci masallacin da ya gina sai ce a Allah ba zai bari a rusa wannan masallacin matukar ina rayu amma abin da na fahimta ni ne dai zan tafi da haka alamu ne na mutuwa su tayi kusa to lokacin da ya shiga nan yana shiga sai Allah ya karbi rayuwarsa a cikin wannan guri da yake kebewa to inda ya saba yayi wata ɗaya wata biyu har shekara kenan dan yayi wata ɗaya bai hito ba ana damuwa in ya yi wata shidda haka to haka yake sai dai ɗauki tsawon lokaci yana nan tsaye jingine da sandarsa Allah ya karɓi ransa shi yasa sirri da ƙur'ani yake ba mu almautu qada'un ita mutuwa hukunci ne na Allah kaddarawa ne ba rashin lahiya ba ita mutuwa kwana ne yake karewa a yi ta amma ba rashin lahiya bane ake ayi mutuwa shi mutuwan kansa sababi ne kenan da zana an ka cewa ne ya mutu kar a ce mi a gare shi mi an matsala shi a'a mutuwa hukunci ne na Allah ya Allah ya kaddara mutuwa mutuwa kawai ake Allah subhanahu wataala ya kaddara lokacin mutu annabi Sulaiman yayi sai ya mutu sannan na biyu Allah subhanahu wataala yake ce mana ba abun da ya nuna ma aljannu da sauran masu mu'amala a gidan sarauta cewa annabi Suleiman ya mutu illa dabbatul ard sai dai dabban kasa wace dabba ce take kasa shine gara ban san yadda ake kiranta da wani Hausa ba wanda in ka aje kayanka musamman icce sai ta zo ta cinye eh ita to sunanta ita din sai ta zo tana cin wannan sandan da ta gama cin sandar sai sandar ta kare ce annabi Suleiman ya faɗi Allah waɗauki sarki ya samu dace aljanu su kuma suna can suna ta aiki sai da ta faɗi ne ya tabbata cewa annabi Suleiman ya mutu suka gane ashe ya mutu ko da yake nan sai ashe a mace yake wannan yana nuna idan Allah madaukin sarki ya baka daukaka sai dai ka gode masa amma annabi Suleiman Allah ya bashi daraja wanda mutane Allah bai ba su irin wannan daraja ba ku duba ku gani shedannu aljanu suna da kudura wadda babu mai irinta daga cikin kudurar da Qur'ani ya bayyana muna aljannu suna da ita su suna da sauri suna da sauri saurin tafiya kiftawa ka bude ido kafin ka ruhe shi idan aljani yana makka ya kai ko kuma yana iya zuwa makka ya dawo kafin ka kifta ido ka dawo Allah ya ba su wannan kudura sannan idan za ku kera wannan masallaci cikin wata daya aljanu cikin ‘yan mintuna suna ya kera shi shi sa duka abin da annabi suleiman yake so yana yi duk ƙulani ya bayyana wani ai mun yi baya da muka zo suratun namli ko wata sura ce allah maɗaukakin sarki lokacin da ake ba da labari game da bilkis da annabi suleiman ya tura hudu-hudu ya ɗauko masa labarinta a saba'i ko sai zaka ya ba shi labarin Bilkis ta hayo shiri za ta zo wajensa da musulunta. Annabi Suleiman yana jiran baki, to amma kuma an ba shi labari tana da wani irin gado mai girma, gado na mulki, wanda a ciki komi ake yi. Sai ya tara ‘yan fadarsa, sai ya ce, Ya yi halmala, ayyukum ya atini bi arshi haƙaf da an yi a tuli musulmi, ya ku ‘yan fadata’ cikin kuwane ne zai je shi ɗauko min gadonta kafin ta zo suna musulmi dala ba ɗauko aiki ba can gadon akwai masu gadi ‘yan gadi da tsaro da komai amma annabi suleiman ya nemi a zo masa da gadon kafin su zo tunan ne Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa su ma aljanu mataki-mataki ne in an zo ana neman a yi wani abu su ma hawa-hawa ne a nan aljannu kowa ya shu ya kama bakinsa ta kai ga manya Allah sai ya ba mu labari ya ce ƙala ifiritu min aljinni ana ati ka bihi abla an ta koma min maƙami sai ifirit daga cikin aljannu ya ce da annabi suleiman ni ina da ƙudurar da ina iya in zuma da shi kafin ka tashi ka je gida ka hito ni na je na kawo shi ashe a cikin aljannun akwai wanda ya fi shi sauri a ya yi ƙoƙari ko bai ƙoƙari ba kai fita ka je ka dawo abinda kake so yana kawo ma sai Allah ya ba mu labari ƙalar lari inda hu ilmu min alkitabi ana a cika fi kaula an yantar da ilaika ɗarfu sai guda ya ce ya suleiman barka ka ƙudurar da Allah ya ba mu buɗe ido kafin ka gami gira ka gami su ni na kawo magadan ya ce ni ina da ƙarshen da zan zo da shi kuma a cikin aminci ba zai lalace ba a hankali zan kawo mashi annabi suleiman ya ce to zo da shi kafin kyautawar ido an kawo gadon annabi suleiman ya buɗe ya ga gadon fa ya ce to wannan allah ya jarrabe ni wannan farara ce ta allah ya jarrabe ni ne na gode masa ko na kafirce masa allah mun gode ba da wannan ni'ima da ke mana kaga suna da kudura sai ya ce to yanzu fa a lawwana a canza gadon yanzu ko mota ce aka ce a yi mafentir inda ta abu sunanta mota kwanan na kwabata ta ce na kiro laha arsha ku canza shi ku canza mai launi mu gani tana gane shi ko ba ta gane shi kuma cikin 'yan segonni aka gama aka canza shi ake komi hatta zo ta kalla tana shi ɗin ne ko ba shi ba ne ‘yan suna da ƙudura amma duk da haka Allah ya horewa annabi Suleiman aljannu ya sa mala'iku aje mun shahida ko idan aljini yake zai yi kirin yaso ya rishin kunya mala'ika ya mai bulala dole ne ilmin littafi yana da wani abu da wancan bai da shi sannan kuma ayar tana ƙara ta nuna muna su dai aljannu a wajen sauri ma mataki-mataki ne in an ka ce wannan ifiritu ne a cikin aljannu to yana da gudunmuwa da yake ba su a wadda sauran aljanu ba sa iya yin ta to su ma a farid akwai saman su inda shi ifrit din ya kai iya kokarin da zai yi yana iya kawo shi kafin ya je ya zawo sai wanga ya ce a ni kafin ka kifta ido na kawo shi yasa an kana mu'amala da aljanu zaka gane aljanu matake mataki ne matsayi matsayi ne Allah ya samu dace sannan abu na biyu dama aljanu suna yi ma mutane ƙaryar sun san gaibi har wasu na ganin eh aljanu ya san gaibi kun gane misali sai Allah subhanahu wataala ya nuna wa mutane aljanu ba san gaibi ba dan inda sun san gaibi da sun gane annabi Suleiman ya mutu amma ga annabi Suleiman nan ya mutu ba sani ba har sai da Allah bayyana musu cewa sun sani sannan kuma Allah ya bayyana mu mutane cewa ashe aljanu ba san gaibe ba an gane misali shi yasa wannan yana daga cikin karramawar da Allah ya yi manzo sallallahu alaihi wasallama ya zamanto a zamanin sa sai aka sanya ma sama shamaki ba ma aljanin da yake kusantar saman bale ya samo labarai ya zo ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza Allah ka kare mu sai Allah madaukin sarki ya ce menene لقد كان لسبب في مسكنهم آية Allah madaukin sarki ya ce ya kasance a gurin zaman mutanen saba ya ce akwai aya ga wurin da wa'innan mutane na saba ya suka zauna. Da ƙarƙyana bi saba'in fi maskanihim aya, hakika ya kasance alama ga mutane game da wurin zama na mutanen saba. Allah madaukin sarki ya ambata wa mutane wannan kissa ne domin kafiran makka da suke shakku game da tashi alkiyama su yi wa'aztu su fahimci cewa akwai abubuwan da ya kamata su yi izina da su don wanda suka gabace su sun tafi kuma suna da labarinsu shi yasa Allah ya ƙara mana da kissar annabi Suleiman don kafirai da suke ganin sun samu wata ni'ima to su san cewa an yi wa'inda suka yi su wannan ni'ima an gane ko kamar yadda muka ji abinda Allah madaukakin sarki ma annabi annabi Suleiman sai sa Allah ce laqad wannan allamun da take cikin qaddin nan kalma biyu ne lamun daban qadda ita kuma daban shi yasa malamai suke ce da wannan allamu waqi'atun fi jawabi shar ma'ana ana kaddara mata ne rantsuwa ma'ana wallahi kenan laƙad lamun ɗinnan rantsuwa ne ƙad sai zama an yi harafi ne na ta haƙiƙi an akkada magana kenan haƙiƙa ya kasance muku aya game da wurin zama da mutanen saba'i suka suka rayu to wajen saba in ka duba za ka ga sinun da fataha ba'un da menene da da da fataha ko to amma wajen alhamza din nan wasali ne an kai mata biyu to wannan qira'a ce ta jumhur jumhurul ulama sun karanta shi da saba amma akwai wasu malaman qira'a da suka karanta shi laqad kana lisaba'a maimakon lisaba'in wa'inda suka karanta shi lisaba'a suka dauke shi a matsayin mamnu'un ne min as-sarfi saba'a ba a ce saba'in a ƙira'a tasu saboda akwai illoli da suke hana kalma ta zamo tana jujjuyawa a wasalinta na ƙarshe idan daga ciki ta zamo alamiya to wanda suka karanta shi da saba'a sun yi amfani da cewa mamnu ne min sarf alamiyyati wa ta'nis sunan mace ba a canza shi shi yasa so karanta shi da saba'a ko so karanta shi da a'a laqad kana lisaba'in idan aka karanta shi da saba'in to sai ya zama ismun ne da shakhsin shi saba kenan kaka ne ga mutanen wannan gari kenan shi saba kakan mutanen da suka zauna har aka samu su sunan gari da sunan kakansu to akwai aya game da abin da ya faru a cikin wannan gari inda nisba ne zuwa ga kakansu kenan kun gane misali inda kamar da za mu ji a cikin wannan aya su mutanen garin nan bayan jarrabawa da Allah ya musu da suka kuma kafircewa su daga cikin abin da aka musu sai Allah ya tarwatsar da su wasu suka koma wancan gari wasu suka koma wancan gari wasu suka koma wancan gari ha na'am wani yana magana ne wasu suka koma wancan gari har ya zamanto wasu sun koma Madina wasu sun koma Iraq wasu sun koma kaza kamar yadda zamu ji labari inda wa'annan da suka zauna Madina Aus da Khazraj wani suka kawo ma manzo sallallahu alaihi wasallama gudunmuwa lokacin da mutanen Makka suka kore shi suwa ne ne asalinsu mutanen saba'in wayanda Allah ya tarwatsar da su a wancan lokaci da suka dawo a madina Allah ya taimake su suka yi imani har yanzu muna karanta tarihinsu kenan har yanzu akwai zuriyarsu su mutanen wannan gari na saba'i kenan daga kana da saba'in fi maskanihim aya hakika a wurin zaman mutanen saba'i akwai aya shi yasa imam hafs kira'a shi kenan fi maskanihim bi menene bi fatahil kaf duk da yake imamul kisa'i ya karanta shi da fi maskanihim ala wazanin maf'il shine yazo ismul makan ismul makan yana zuwa ne ala wazni maf'il kun gane ko in kaga ismul makan yazo ala wazanin maf'il wannan ala khilafil qiyas kun gane alqiyas shine auzanus sarfi ismul makan yana zuwa ne ala wazani maf'al maf'al amma ana iya a zo da shi ala wazani maf'il wanda suka karanta ilimin sarf sun gane abin da nake nufi kuma sun gane inda nake dosa saboda misali in ka ce mat'am matbakh ma'amal duka wa'innan ya zamanto ismi ne na makan to kuma wannan ismi makan din nan ya zo a masdarinsa daga cikin alamomi da ake gane masdari ne saboda yakan fara da mimun ita ko mimun din nan in aka fara ta a masdari shi ake ce da shi masdarul mimi masdarul mimi akan yi isti'malin shi ne wajen amfani da asmana asma'il amakin kama a ce masjid mat'am matbakh kun gane misali ko duka dai wannan auzan guda biyu yana iya zuwa ala wazan maf'il in ya zo ala khilafil qiyas yana iya zuwa ne in ya zo akan wazanin ainihin yadda ake auna ismul makan sai zama ala wazan maf'al wanda suke biyar wannan su suna gane abinda muke ishara zuwa gare shi to sai Allah yake cewa laqad kana li saba'in in mun dauke shi a matsayin ismi ne da shakhsi ko ba haka bane ko laqad kana li sab'a in mun dauke shi mamnu'un ne min as-sarf li illati al-ta'nis wal alamiyya in mun dauke shi a wannan duka yana dauka fi maskanihim ala khilaf al-qiyas ko fi maskanahum ma'ana kenan in yazo ala wazani maf'al duk da yake wannan kira'a ba ta zo da wannan ba yazo ala wazani maf'il wannan ala khilaf al-qiyas ne aya jannatani an yaminin wa shimal mana suna da lambuna guda biyu a gefen damansu da kuma gefen hagunsu kulu min rizqi rabbikum Allah ya ce da su ku ci daga cikin arzikin ubangijin to Allah ya magana da su ne eh abin da ake nufi Allah ya aiko musu da annabawa wasu malamai suka ce garuruwa ne goma sha uku da suke a koci guda sai Allah ya aiko musu da annabawa goma sha uku annabawa abin da suke ce musu kulu min rizqi rabbikum kun ga wannan ni'ima da kuke cikin ta ku ci daga cikin arzikin ubangijinku washkuru lahu amma ku gode masa ku gode masa ta hanyar yin imani da mu ta hanyar yin aiki da Allah aikin da Allah yake so ku gode masa Allah ya ce baldatun tayyibatun gari ne mai daɗi wa rabbun ghafur shi ko ubangiji mai gafara ne ga wanda ya lahi in ya tuba kai da baka zo saba'i ba da aka ce gari ne mai daɗi ba ka ganewa amma idan ka shiga ƙur'ani ka kai ka kawo shi ne za ka gano abin da addaɗin garin malamai suka ce da ala ce baldatun tsayi ba ana ciro abu biyu ne a cikin garin wa'inda abubuwan nan guda biyu su kaɗai sun isa a tabbatar da cewa gari ne mai daɗi abu na ɗaya baldatun tayyibatun gari ne mai daɗi saboda cikin garin babu sauro babu kiyashi babu macizai babu kunamu ga su dai itatuwa ne an zagaye da su kaf duk surkukun itacen da ka shiga baka da damuwa don babu maciji bale kai tunanin ya same ta in mutum ya taho daga wani gari in yana da kwarkwata ko keya a jikinsa da ya tun karo garin sai ta mutu don garin Allah ya tsarkake shi babu waɗannan abubuwa idan aka ce gari akwai itace da yawa dala akwai sauro ko babu sauro to su ga itatuwa amma babu sauro ita da ganin saba ai duk yanki guda suke da duk yankin yamman nan da annabi suleiman duk kusa da kusa na suka zama a shi sabaha ne su sabaha ne nan kuma saba wancan bilha wannan kuma bil'alif ta kunji babu sauro mu yanzu nan ga kaga ba wani yawan itace gare mu ba amma wala in kai kwana biyu kana kwana wajen ba sa sefa ne ta kama ka na ɗaya sai ka hararo a shekarun ba irin namu ba ne baldatun tsayibatun wasu ma na biyu kenan daga cikin daɗin garin inda mace cikin garin za ta ɗauki kwandonta ta aza saman kai ta je a hanya kafin ta kai inda za ta tana nada abin zaren nan da ake bugawa na ya auduga ɗin nan kafin ta kai inda za ta kwandonta ya cika da ya tashi tana ta yi sai ɗan mangwaro ya faɗo tana gaba ɗan limu ya faɗo ya kaɗa cikin abin nan haka sai ya shiga in ta zo sai da ta ajiye a sha za a kan ina babu wala to kun ji horar da sun kai rayuwa sai Allah subhanahu wataala ya ce da su wa rabbun ghafur shi ko Allah subhanahu wataala ubangiji ne mai yawan gafara me an ka nema a gurin su abinda aka nema shine fa washkuru washkuru la ku gode wa Allah ko ba haka bane amma fa fa'aradu sai suka bijiri suka ƙibin abin da aka ce musu su yi Allah maɗaukin sarki ce fa'arusar na alaihim sailal arimi sai muka aiko musu da sailal arim malamai suka ce sailal arim arim in nan imma an ta kuna sifatin min al'arama abin da aka ce ma al'arama wahiyar shiddatun wal kathara arama mana mun ka sako musu hanyar ruwa mai tsananin ƙarfi kun san ruwa in ya zo da ƙarfi cikin itatuwa so da yawa lalata su yake Allah ce sai mun ka sako musu da wannan in an ɗauke shi min al'arama ne ko kuma in ma an yakuna min babi idafatil mawsuf ila sifa ko kuma ya zamanto an jingina abin da ake sifanta shi ne zuwa ga wannan sifar tasa inda kamar yadda malaman tarihi suke ba da labari bilkis a lokacin da ta yi mulki ruwan da suke shigowa zuwa gare su sai aka yi amfani aka yi musu saddi aka tattare su aka yi musu kofa guda uku sai dai in ana da bukata sai abu da kofa ruwa ya tafi abu da kofa ruwa ya tafi to lokacin da wannan ana shi da shi sai al'arim din lokacin da suka saba wa Allah sai Allah ya bude kofofin ruwan kawai ruwa suka zo duka suka lalata ruwa suka zo da ƙarfi suka lalata wannan ruwan shine Allah madaukin sarki ce fa'aradu an shukrillah suka bijire game da godewa Allah kuma sun kin imani da manzannin Allah subhanahu wataala sai Allah madaukakin sarki ya aiko musu da sailul arim wannan ruwa mai ƙarfi ya zo ya halakar da wannan wabaddalnahum bi jannatayhim jannatain sai ya canza musu da wancan lambuna guda biyu wa'inda suke da kayan marmari masu daɗi sai ya canza musu da wasu lambuna guda biyu su lambuna biyun wanda ya canza musu ga yadda suke zabata ukulin khamdin haka ne ko zabata ukulin khamdin ma'abuta kayan itatuwa masu ɗaci ukulin hamɗin abubuwan ci masu ɗaci an gane ko? ukulin bidon milkaf ko kuma ukulin bi iskaniha duka ya zo kamar da Allah ya ce kiltar jannate ni a ta uklaha ko ba haka ba ne to kenan sai Allah ya canza musu da wasu gonaki guda biyu waɗanda suke zawatai uklin khamtin ma'abuta abinci mai ɗaci duk itatuwan da aka canza musu suna da ɗaci da kaci sai da ci ɗaci babu zaƙi sannan wa aslin da kuma sauran itatuwa waɗanda suke ba sa yin ƴaƴa suna da menene suna da suna da ƙaya wa shay'in min sidrin qalil da kuma wani nau'i daga cikin nau'in abin ga magarya mana da wani kadan daga cikin magarya sai aka canza musu aka hada musu da magarya kadan daga cikin wa'incin abubuwa wanda aka ba su Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa malama suka ce ukulin khamdin shine eh bithimar mur ayan marmari masu daci kun gane ko sannan wa aslin mana wa fiha shajarul asl daga ciki akwai shajarul asl sunan bishiya ne gairul musnid shi baya yin diya sannan Allah yake cewa shay'in min sidrin qalil da wani kadan daga cikin nau'i na magariya aka da su mu hada musu da magariya kun gane misali wanda yake bukata abinci an bashi magariya babu shakka mun san magariya tana da amfani amma idan aka baka magariya a matsayin abinci kaga rayuwarka za ta kasance to kun ji abubuwa guda uku aka canza musu aka canza musu da itatuwa nau'in itatuwa wanda ƴaƴansu masu ɗaci ne da kuma nau'in itatuwa wanda ba ma sa ƴaƴa suna da ƙaya da kuma magariya aka hada musu da ita duk da wasu maluma suna cewa wannan magariyar da aka hada musu da ita bata zama nau'i irin wannan magariyar tamu ba inda magareta su an saka musu ne sakamakon hukumar abin da su kasance suna aikata sannan da aka kawo wannan dan mu hakaito cewa magarya ba amfani da ita a abinci duk wanda kaga ya tinkari magarya yana ta abinci to matsala ta kama shi tabbata tana da amfani irin nata amma ba a doke ta a matsayin abin da ake abinci da shi Allah ce zalika wannan fa jazainahum bima kafaru mun yi musu wannan sakamako ne sakamakon kafircin da suka yi wa hal nujazi illa al-kafur Allah madaukin sarki yake cewa kamar haka ne muke sakawa wanda ya kafirce muna mana kenan babu wani sakamako da ya dace game da kafiri sai dai irin wannan sakamako waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha sai muka sanya tsakanin su mutanen saba'i da kuma garuruwan da muka yi musu albarka shine yankin Filistin tsakanin su da Filistin sai mun ka sanya menene mun ka sanya sai mun ka sanya ƙoran zahiratan muka sanya garuruwa waɗanda suke a fili ma'ana waɗanda suke kusa da juna an gane ko? ƙurin zahira zahira ai mutaqariba sai muka sanya tsakaninsu da yankin Filistin yankin Sham sai muka sanya garuruwa waɗanda suke kusa da juna shi ma jarabawa ce in suna buƙatar su je Sham su je Baitul Maqdis tsakaninsu da Baitul Maqdis akwai garuruwa da dama Allah yake cewa wa qaddarna fi hasir sai muka takaita tafiya cikin wa'annan garuruwa Allah madaukakin sarki ya samu dace wa qaddarna fiha sayl muka takaita tafiya ma'anar abin da ake nufi idan yanzu daga nan zaka tafi doso ya zamto tsakaninka da doso babu gari ko guda da yake akwai dadi gare ta amma in ya zama tsakaninka da doso akwai tafiya akwai garin da ya kai hamsin kuma ko ina kana iya tsaya ka kwana ko ina kana iya tsaya ka sai abin da kake so daga nan kafin ka kai dosu akwai damuwa babu damuwa musamman lokacin da ba lokacin mota ba musamman lokacin da ba lokacin jirgi ba a ce za ka yi tahiyar ƙasa za ka je gari kaza kafin ka kai garin da za ka ka kai shiga gari biyar ko shida ko gari goma ba wannan rahama ne ga matafi kagare idan ka san tsakanin gari kaza da gari kaza bai wuce ta hiyar minti talatin dala in ka tashi ta kana daukar ruwa eh ka san nan da minti talatin ka zo ka sha ruwa in ka sha ruwa ka jinwa suka ce kai ban ci abinci sai na kai gari kaza inda ka san tsakanin karshe bai wuce minti talatin in ka je can ka ci abinci kana son kaza akwai sauki amma idan tsakanin ka da gari zuwa gari akwai tafiya ini guda kaga dole ka ɗauki ruwa wadatacce dole ka ɗauki abinci wadatacce dole ka samu abun hawa mai kwari kaga dai duka ka shiga jarrabawa amma Allah ya ce sai mun ka cire musu wannan shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha sai muka sanya tsakanin su da tsakanin garin da muka yi masa albarka shine abin nan Sham ko Allah ya ga muna subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid ila almasjid alaqsa allazi to shine barakna hawlahu to shine garuruwan da a can sune da Allah yake ba mu labari mana bawainar ƙuran lati barak na fi garuruwan da muka sanya musu albarka kenan na wancan ɓangaren to Allah ce sai muka sanya musu ƙuran zahiratan garuruwa waɗanda suke masu kusanci da juna wa qaddarna fi hasir muka takaita tafiya shine abin da ake nufi anan siru fi halayaliya ko rinka tafiya cikin garuruwan nan cikin dare wa ayyaman da kuma cikin yini aminina kuna masu aminci saboda in gagari sai ke ce ka akwai aminci to in cikin daji ne akwai aminci ko babu aminci to kun ji wa ni'ima da Allah ya musu amma duk da haka sai Allah madaukin sarki ya ce ga abin da suka ce fa qalu sai sun ce rabbana ya ubangijin mu ba'id baina asfarina ka sanya tsawo a cikin tahimu mu mun gaji a ce da ka tahiya bi da uku sai gari tahiya bi da uku sai gari mu mun shi sun sai mun dade muna taya su nan mu kai gagari kun ji abin da suka faɗa ko wa zalamu anfusahum suka zalunci kawunan su waja'alnahum ahadith muka sanya suka zo abun bada labari muka buga misali da su wa mazzaqnahum kullu mumazz muka tarwatsa su dukkan tarwatsawa to abinda ake nufi anan muka sa musu damuwa duk sai da suka suka bar garin kowa ya kama gaban shi wasu suka gaba wasu suka yamma wasu suka kudu wasu suka arewa shine nake ce muku su su aus da khazaraj su ne suka zo sai suka yankin madina wasu suka yankin tihama kun gane misali su ne suka zo suka zauna a garin madina yau ga sun muna ba da tarihin su su ne cikin su aka samu ansarawa Allahu rahimun ne in ya hana ma can kan dawo kan gyara sai ya gyara ma na tsakanin Allah da bayansa ba a shiga to zan tambaye mu nan waƙalu suka ce ko rabbana ya menene ya ubangijinmu ba'id baina asfarina ka sanya nisa mai yawa tsakanin tafiyar da muke yi mana wa'in ga garuruwa ka sa tazara mai yawa tsakaninmu don me suka yi wannan magana an gane tambaye ko kun hararo ko me yasa suka yi wannan magana malaman tafsiri suka ce abin da yasa suka yi wannan magana da mai kudi da talaka duk wanda zai tafi sham bai wahala sai ka taya a hankali ka zo a natse babu damuwa to su ko masu kudi sai suka yi hasada kenan a sa ta zira mai nisa ta yadda ko mutum yana son iya tafiya in bai da abin hawa dole shi hankwar bai tafiya kun gane misali ko yanzu kana son ka tafi america in ba ka da guzuri mai yawa kana tafiya in kana son ka je saudiya in ba ka da guzuri mai yawa kana tafiya ai dole ka mu ko to shi yasa suke cewa a sa tazara mai nisa dan a bambanta su da talakawan su nan a haka za a bambanta yanzu nan wani na bai iya zuwa haro banda in ma baka da kuɗin mota tafiya ta kama ka je haro banda kana iya zuwa ko baka iya zuwa sai ka sa ta kare kai tara bera bai sai ka zo haro banda amma zanta ya ta kama ka agada zubagar kudin mota dole sai an gane ka don ko ka nema gurin wani ko ka ta yi tasha kai karamar murya to haka su suke zo su yi su a bambanta mutum sai Allah da shi ne Allah ya ce fa wa zalamu an fusahun suka zalunci kawunan su faji alnahun ahadith muka sanya su suka zamo labari ma'ana ahadith ai yatahaddasu biha man ba'dahum wanda abban suna ba da labari game da abin da ya shafe su wa mazzaqnahum kullu mumazzaq muka wargaza su muka watsa su cikin garuruwa dukkanin watsawa inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur lalle a cikin wannan abubuwa akwai ayoyi da dukkan mutumin da yake asabba mai yawan haƙuri ne ala ta'atillah shakur kuma mai godiya ne akan ni'imar da Allah ya masa walaqad sadaqa alaihimul iblis zannahu haqiqa iblis ya gazgata zattansa akan su ba shi iblis ya gaya ma Allah ba cewa sai ya halaka da ‘yan adam sai ya sanya musu guri to gurin iblis ya tabbata akan wa'innan mutane alakadar kasa gurin iblis ya tabbata akan mu fattaba'uhu suka bi shi illa fariqan minal mu'minin sai dai wasu jama'a daga cikin mu'minai su kam shedan bai samu cin guri akan su ba ma'ana bai samu nasara akan su ba wa ma kana lahu alaihim min sultan Allah ya ce wa'annan mu'minai shedan ho bai da dama akan su bai da damar cin nasara akan su Allah ya ba su kariya Allah ya ce illa lina'lama man yu'minu bil akhirah mun yi haka ne sai dai dan mu bambanta mu bayyana wanda yake yin imani da menene yake yin imani da ranar lahira Allah madaukin sarki ya sa mu dace kun san shi Allah ya riga ya sani Allah ya ce illa li na'lama dan mu sani a dan mu bayyana mutane su gane man yu'minu bil akhirati wanda zai imani da ranar lahira mimman huwa minha fi shak da kuma wanda yake da shakku game da ranar lahira wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz kuma lalle ubangijinka ya kasance mai sani ne akan komai malamai suka ce hafiz bi ma'ana alim masani yana kiyaye da dukkan komai da yake duniya da lahira Quli da ullabi na za'amtun min dunillah Allah subhanahu wata'ala ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallama Qul ka ce da su ya Muhammad ka ce da kafuran makka wadda ullabi na za'amtun min dunillah za'amtun bi ma'ana abattun ma'ana ka kira ka ce da su ku kirayi abin nan da kuka bautawa min dunillahi kuma bayan Allah su wa'annan gumaka da kuka bautawa kuma bayan Allah la yamlikuna mithqala dharratin basu mallaki mithqala dharratin ba ma'ana ba su da wani izini ba su mallaki wani abu da ya kai kamar kwaye zarra ba ba su da mallaka wani abu wanda ya kai ko da ƙwayar zarra ne fi samawati wala fil ard a cikin sammai ko a cikin ƙasa mana ba su mallaki wani abu da ya kai girman zarra ba a cikin sammai duka haka cikin ƙasa ko ba su mallaka ba yanzu mutumin da ya ɗauki wannan fartabul yana bauta masa fartabul a duniya me ya mallaka to haka ma gumkin da kake bautawa a sammai da ƙasa baya da mallaka ko da abin da ya kai girman ƙwayar zarra ne sannan wa malahun fi imamin shirk ba sa da tarayya wajen halittar sama da kasai mana ba su taya Allah ba wajen yin sama da kasai sama da kasai babu wani da ya taya Allah kinan kuma kanku ba su da tarayya wajen halittar sama da kasai yi ne na Allah Allah shi kaɗai sama shi ne kasa ku duwa ku gani ulka ce da su udul ladina za'amtum min dunillah ku kirayi wa'annan gumaka da kuka bautawa kuma bayan Allah su gumakan nan naku da kuka bautawa la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wala fil ard ba su da ikon abun da yake girman ƙwayar zarra a cikin samai ko a cikin ƙasai sannan wa ma lahum fihi ma min shirk ba sa da tarayya ga Allah wajen yin samai da ƙasai wa ma lahu minhu haka ne ko min zahir Allah bai da wani mataimaki wajen yin samai da ƙasai zahiri bi ma'ana mu'in ba wanda ya taimaka ma Allah wajen a yi sama ko a yi ƙasa shi kaɗai abin shi kinan shi ya cancanta abauta masa falatan fa'u shafa'atu indahu ceto ba za ta yi amfani ba a gurin Allah illa liman adina lahu sai dai wanda Allah ya masa izini kun ji dai duk duniya wanda ya ce zai cici ka gaban Allah in dai ba aikin ka bane na Allah na alheri bai isa ba sai dai in Allah na ya masa izini ayar ba ta kore ceto ayar bata ce babu ceto a lahira akwai ceto a lahira amma da izinin Allah wani ya ce shi zai cece ka ƙarya yake idan ba a bashi katin ceto ba shi yasa Allah yake cewa babu wanda ceton shi zai yi amfani a ranar lahira sai dai fa wanda Allah ya ma izini in Allah ya sai sai cewa ne cewa ne sai ku cece shi mun ji hadisai cewa manzo sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto alqur'ani zai yi ceto mutane ma za su yi ceto amma da izinin Allah hatta idza fuzzi'a an qulubihim har yayin da aka cire tsoro daga cikin zukatansu ƙalu ma za ƙala rabbakun sai su ce mai ubangijinku ya ce ƙalu haƙa sai su ce ubangijinmu ya faɗi gaskiya wa huwa aliyyul kabir shi maɗaukaki ne mai girma mai daraja kula wannan ayar ai ba a bayyana ko da sau ake ba raddi ake yi ma mutanen makka da sauran mutanen da suke ganin mala'iku ko aljannu sa su yi ceto ko su wasu manyan mutane yanzu duk duniya cikin halittun duniya wani halittu ne suka fi zama kusa da ubangiji mala'iku ko to sai Allah ya fara da su su wa'innan mala'ikun ma don shi Allah Allah ne in yana son shi magana da jibilu tsorata suke sai sun some sai in ya gama magana sun farfado kenan ashe ba alloli ba ne ashe ba su da ta cewa gaban Allah to shine Allah yake son ya nuna muna su mala'ikun ma da kuke gani za su yi muku wani abu ba a gaban Allah ba sai inda shi su dan su gaban Allah ga yadda suke hatta idza fuzzi'a an qulubihim har yayin da aka yaye tsoro daga cikin zukatan mala'iku in suka tashi suka farfado qalu ma za qala rabbukum sai su ce da jibril ni ubangijinku yace me yake son a yi qalul haqq sai ce a ubangiji ya faɗi gaskiya ne yanzu ku ci gaba da naku aiki ba da ku ake ba wa huwa al-aliyyul kabir shi Allah madaukakin sarki madaukaki ne mana yana kan komai yana saman komai kabir kuma mai girma ne abinda ake nufi da kabir ana akbaru min kulli shay Allah ya fi komai girma a yama rena ka duk wanda ya ce ma wai zai cece ka yana son ya nuna kai wawa ne baka ba sa abin ka kai ba zai cece ka yaushe to ya zo ne wani na ya taba zuwa lahira yanzu ya kawo sako to kuma sai ce zai cece ka yana samu labarin to wala Allah kare mu dai rike Allah kawai ya fi da gaske ita ce wannan duk ƙari ne akan sharhin waccan ayyadamu Allah ka kare mu na'am na'am Allah maɗaukin sarki yake cewa a wannan ayar ko ƙulil ulazi na zamtun shi na mun kai ko wala ɓar mu maimaita wala tanfa shafa'atu indahu ceto ba zai yi wani amfani ba a gurin Allah ranar tashi alƙyama illa liman adina lahu sai dai fa wanda Allah ya masa izini Allah maɗaukin sarki baya ba da izini a yi ceto sai ga wanda ya yadda menene a cece shi sannan ana madaukin sarki yake cewa hatta idza fuzzi'a an qulubihim yayin da aka cire damuwa ko tsoro daga cikin menene daga cikin zukatan mala'iku kenan yadda al'amari yake saboda girman Allah subhanahu wataala idan zai yi magana a sama to mala'iku sai su faɗi ƙasa suna masu ƙanƙan da kai ga Allah dukkansu su buga fikafikansu kun gane ko sai yayin da Allah maɗaukakin sarki ya yaya wannan tsorata da suka yi abinda aka sa a cikin zukatansu sai mala'iku su tambayi jibril su ce ma za qala rabbukum menene ubangijinku ya faɗa shi ne abin da yake nufi kenan Allah madaukin sarki ya samu dace na ban ga wajen ba sai Allah madaukin sarki yake cewa ulkace da su man yarzuqukum minas samawati wal ard wane ne yake arzitta ku daga cikin sammai da kasai qulillah kace da su Allah ne shine amsar wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin nan yadda al'amarin yake wa inna la ala hudan wa iyyakum fi dhalalin mubin in gane misali sai an ka ce wa inna aw iyyakum mu dai ko ku ɗaya daga cikin mu la'ala hudan yana kan shirya su wane ne akan shirya su ne mu'minai aw fi dalalin mubin ko kuma ɗaya daga cikin mu yana cikin bata mabayyaniya suna su wane ne a cikin bata mabayyaniya su ne waɗanda suka kafirce wa Allah da manzonsa ulkaci da su la tus'aluna amma ajramna ba za a tambaye ku ba game da abin da muka aikata na laifi wala nus'alu amma ta'malun mu ma ba za a tambaye mu ba game da abin da ku kasance kuna aikatawa yanzu abin da mutum ya aikata ya aikata ma kan sani Allah madaukin sarki ya samu aikata abubuwan da suke daidai ne a gare mu Allah madaukin sarki ya ce kulkace da su man yajma'u ƙul ya ji ma'ubaina na rabbuna Allah subhanahu wata'ala zai tara mu a yaushe a ranar tashi alkiyama sun ma yafta ubaina na bilhaq yafta bi ma'ana ya ƙobe sana Allah ya hukunci tsakaninmu da gaskiya a ranar tashi alkiyama wa huwal fattahul alim Allah maɗaukakin sarki shine wanda yake yin hukunci na haƙiƙa kuma masani ne game da yadda ake yin hukunci. kulka ce da su aruni allazina alhaqtum bihi shuraka Allah madaukin sarki ce da manzo ka ce da su aruni ku nuna man allazina alhaqtum bihi shuraka wa innan da kuka hada Allah da shi kuka rike su a matsayin allola ana ku rubuta nuna min wa'annan abubuwan da kuka rika a matsayin allola an gane ko abin tambaya anan me suka yi su gumaka da kuka rika a matsayin allola ku nuna min mi sun kai a cikin halittu shine ce da su aruniyal ladina alhaqtum bihi shuraka ku nuna min abin da suka yi shine misali gunki da kuka rike wani halitta ya taba yin sauro ne ko kuma ya taba yin wani dabba Allah madaukin sarki yake cewa kalla haƙiƙa yadda lamarin yake gumaka babu wani abu da suka taɓa halitta bal huwa Allahul azizul hakim a'a Allah shine kadai yake Allah abun bauta al-azizu mabwayi al-hakim hikima wanda yake dora al'amari akan inda ya dace na e kamar yadda zahirin aya take nunawa duka sun shiga inda duka gonaki abinda yake tambaya mutanen saba abinda Allah ya nuna mana wa'annan gonaki da suke da su lambuna da suke dauke da kayan marmari abubuwa masu daɗi da ya ƙarshe sai Allah ya canza musu da itatuwa masu ɗaci da kuma sauran itatuwa wa'anda su ko biya ma ba su yi da abin da ya shafi magarya da sauransu tuce daga ƙarshe dai Allah ya nuna akwai wasu da suke cikin mummune ne daga ciki to matsalar ta shafe su duka zahirin ayar abin da take nuna muna duka matsalar ta shafe su inda zahirin ayar haka yake nuna ba sai dai daga ƙarshe Allah maɗaukin sarki ya nuna su dai shaidanu ba su ci nasara ba shaidan bai ci galaba ba akan masu imani to su kaga ribar da sun ka samu ribar da suka samu shedan bai yi galaba a kansu ba alƙawarin da ya ɗauka gurin Allah sai ya halakar da ‘ya'yan adam Allah ya ce to shedan Allah bai bashi nasara akan masu imani ba ta ga kenan su sun samu riba insha Allah na'am Allah madaukin sarki yake cewa kulka ce da su aruni alladhina alhaqtum bihi shuraka ku nuna mani wani abun da wa'annan da kuka hada su da Allah kuka ce su ma allola ne ku nuna mai abin da suka yi babu kalla Allah ce hakika babu wani abu da gumaka suka yi bal huwa Allahu al-azizul alim a'a shi dai Allah shi kadai ne Allah al-azizu mabawai al-hakim mai hikima wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas Allah ya ce da manzo mu mu aiko ka ba face zuwa ga baki ɗayan mutane bashiran kana musu mai bushara da cewa in sun bi Allah suna da aljanna ونذيرا kana musu gargadi da gidan wuta walakin aktharun nas la ya'lam amma da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba wannan ayat tana nuna manzo sallallahu alaihi wasallam annabin kowa da kowa ne kowa annabi manzo sallallahu alaihi wasallam annabin sa ne in bai bi ba ya tabi in ya bi kuma yayi babbar rabo Allah ka sa mu ga manzon mu wa yaquluna kahire suna cewa mata hadhal wa'd in kuntum sadiqin yaushe ne wannan alkawari yake na tashi alkiyama in dai ku masu gaskiya ne kulka ce da su lakum mi'adu yawmin ai kuna da alkawari na wani ne ku bar gaugawa masu cewa yaushe ne tashi alkiyama lakum mi'ad kuna da alkawari da Allah ya muku yawmin na wani ne shine ina alkiyama la tastakhiruna anhu sa'atan ai in lokacin kiyama yayi ba a jinkirta muku daidai da sa'a daya yadda kuka san kuma ba za a jinkirta muku ba wala tastaqdimuna ba za ku gabace shi ba ba a cewa dan ka ce kiyama an dade ba tai ba a'a saboda kai ba ta da kiyama amma ka jira lokacin yana zuwa in kuma lokaci yayi saboda baka shirya ba ba a cewa ba a tashi ba a tashi lokaci ga misali nan dai mutuwa shirya ba sai ka mutu ba ka cewa aifan shirya ba to kiyamun ba ta kare ba Allah ta samu dace wa qala alladhina kafaru kafirai suke cewa lan nu'mina bi hadha alquran mu dai har abada ba za mu yi imani da wannan alqurani ba wala bil ladhi bayna yadayhi haka ma ba za mu yi imani da littattafan da suka gabace su ba mana ba za su yi imani da attaura ba ba za su yi imani da injila ba da zabura da sauran littattafai kaja wanda sun kafara walau tara idh zalimuna da za ka ga su azzalumai yayin da suke mawqufuna inda rabbihim suna tsaye a gurin ubangijinsu ai an kare su a gurin Allah subhanahu wataala an tsaida su a ranar tashi alkiyama Allah maɗaukakin sarki sai ka ji suna yarjo ba'dhum ila ba'din alqawl sashen su yana maida musashi magana yaqulu alladhina istud'ifu sai wa'inda aka rauna nasu a nan duniya suna cewa lil ladina istakbaru ga wani suka girman kai laula antum lakunna mu'minin wallahi in ba dan ku da mun zan mu'minai ya kun gane in dai kana rayi ranar alkiyama sai kaga wannan sai kaga mutum ya ci kwalan mutum kaga mutum ido sun yi to yana cewa a wallahi in ba dan kai ba da na za a hada sunna kai ka hana mai zama ahli sunna ta baci kenan Allah ya kare mu to shine abin da suka yi ta yi bayanin da zai zo kenan gobe da Allah ya kai mu na rai ina ganin ana za mu tashi abin da muka yi fadi daidai Allah ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mu سبحانك اللهم ربنا ولا تكفنا